أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci domin ci gaba da daura wato a cikin littafin al'aqida al-tahawiyya jiya mun gabatar da mukaddima kuma mun yi karatu biyu a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a kan darasinmu na uku wanda muke yin awa ɗaiɗaiɗai muka ƙari awa ɗaya sannan mu ƙara awa ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabata Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mu da ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makonin da ku gaba daya za mu tashi ne wajen fadar malan wa anna muhammadan abdu kuma haka da mani malan ya ce to daga cikin aƙida ta ahli sunna wal jama'a wa anna muhammadan abdu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne kasancewarsa bawan allah ba shi ke nuna ba manzo ba ne domin ubudiyya ta kasu gida biyu akwai al'ubudiyya al'amma akwai al'khassa in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda sannan kuma sai ce wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawla to nan khasa ake zance domin waɗanda suke tafiya bisa doron ƙasa cikin tsanaki da natsuwa ba su kaɗe ne bayan Allah ba amma na al'ubudiyar khasa ake nufi shi yasa za ku ga ayoyi da dama cikin alkur'ani Allah yana siffanta annabawa da bayin sarki zurriyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan shakura annabi isa in huwa illa abidun an amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani isra'il manzo Allah sallallahu alaihi wasallam subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa da sauran ayoyi al-mustafa Allah ya zabe shi daga safiyu ne as-safiyu shine zababben ka to sai a ƙara alifun da ta'u sai a ce istafa kama a ce ƙatala sai a ce iktatala to nan istafani to da yake da ta'un da wato ta'un akwai inda suke da kamancece ne ta mafita larabawa ba sa barin ta'un anan sai su mai da suka koma ta'un sai an ka ce istafa al-mustafa Allah ya zaɓe shi Allah yana zaɓe ba kuwa ake turawa ko kai in ka tashi za ka tura saƙonka kasa wanda kake tura kai ba ma wai saƙonka ba mutane ko cikin 'ya'yanka in akwai wani abin da za ka tura kasa wanda za ka tura to kuma zaɓen nan bai taƙaita ga mutane ba hatta da cikin mala'iku allah yana zaɓen waɗanda za su kawo saƙon shi allahu ya tsafi minal mala'ikati rusula wa minan nas wa nabiyu kuma annabin sani kalima ta annabiyu waɗansu malamai sun ce fa'ilun ne bi ma'anar maf'ul wanda aka ba shi labari wasu sun ce fa'ilun ne bi ma'anar fa'il wanda ke ba da labari duk ɗaya ba matsala ma'ana ba su karo da juna ba domin shi annabin ana ba shi labari kuma shi ma yana ba da labari lokacin da ake ba shi labari shi ne mafuru wanda ake ba labari lokacin da ake ba da labari shi ne fa'i wa iz asarran nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir kaga falan ma nabba'aha lokacin da ya bata labari shine fa'il qala nabba'ani al-alimul khabir shine maf'ulu da ka ba labari sai dai annabi da annabi za mu zo bayani ko akwai sabani ko babu zuwa gaba insha Allah al-mujtaba shi ma zababbe daga aljibaya ne jaba an ka samo aljibaya zuwa a karɓo abu masu zuwa amsar zakka ana kiransu aljibatu na jam'i na aljabi to sai a ƙara shi ma alifin da ta'un sai an ka ce ijita ba mai zuwa ya kawo abu to shi ko yan an tura ka saboda ka kawo abu sai ka zaɓi mai kyau ba za ka wanda mai da kyau wa rasuluhu kuma manzon Allah ne bambanci tsakanin rasulu da nabi shin nabiyu da rasulu duka ɗaya ne a'a wasu malamai sun ka ce ar-rasulu shi ne wanda an ka bashi sako an ka ce ya isa annabiyu shi ne wanda an ka bashi sako amma ba a ce ya gaya ma kowa ba ko matarsa ba a ce ya gaya ma ba wannan magana muna jinta amma akwai kuskure cikin ta don ta sa'a ma alƙur'ani shi ko da abin da sa'a ma alƙur'ani kuskure ne Allah ya ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa mundhirin su annabawan nan mubashshirina suna bushara ka kare sun yi wani bushara wa mundhirin sun yi gargadi dan haka shi ma annabi yana bushara yana gargadi wasu ka ce annabi shi ne wanda aka ba shi littafi wanda ba ba shi littafi ar-rasul shi ne wanda aka ba littafi shi ma wanda ya saba mu alqur'ani don Allah ya ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitab ko littafi tare da su zance mafi inganci shine cewa ar-rasulu za a bashi shari'a sabuwa annabiyu ko an ba shi littafi ko ba shi littafi ba ana iya cewa ya yi aiki da shari'a wani annabi me dalilin Allah yake cewa inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha annabiyuna alladhina aslamu masu hukunci da attawar nan annabawa ko an ba su littafi ko ba a ba su ba amma dai suna shari'a suna aiki ne da karkashin shari'a annabi Musa annabiyu ko annabi kuma yadda na fa'e ke karantawa wasu ka ce duka ma'anar su ɗaya alhamza ce ta koma ƙarshe an kamar da ta yawo cikin ilmu sarfa akwai wannan kina annabi'u ne wasu laraba su ce annabi'u wasu ce annabi duk ƙur'ani sai sabka da yarun kansu wasu ka ce a'a annabi'u daga labari ne daga annaba'u ne annabi'u kuma daga annabuwa ne shine asharaf ɗaukaka na bayan bu yana ɗaukar ma'ana ta dakushewa na basaifu kuma na bayan buya ɗaukar irtafa'a domin lokacin da an kasara takobi bai samu dacewa sai ga yayi sama ya samu ɗaukaka to kuma mudan ma ba matsala duk annabi sai Allah ya ba shi labari ke zaman tuwa annabi kuma ya ba da labari kuma duk annabi yana da ɗaukaka ba kaskantaccen annabi babu matsala muna fahimtar wannan al-murtada wanda an ka zaɓa daga radiyani sai an ka ce irtada Allah ya yarda da su Allah ba zai ɗaukar saƙonsa bai ba ga mutumin da ba yardadde ba ko kai ɗan adam da baka san gaibi ba baka san abin da ke cikin zuciyar mutum ba sai ka kalli wanda alama tana baka cewa mutum na gari ne sannan ka bashi saƙonka to ballata na Allah da alimul gaibi wa shahada wa annahu khatimul anbiya ko khatamul anbiya aqida ce ta ahlus sunna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne cika makon annabawa ƙarshen annabawa wa imamul atqiya shi ne shugaban masu je tsoron Allah jam'i ne na attaqiyu sai a ce al'atqiya annabiyu sai a ce al'ambiya alwaliyu sai a ce al'auliya wa sayyidul mursalina shine shugaban manzanni kuma shi ne in an ce manzanni to bada tara da ba manzanni ba shi yasa ce ana sayyidu walad adam wa habibu rabbil alamin kuma masoyin Allah ne wannan masu ta'aliki a cikin wannan littafi sun ka ce bal huwa khalilu rabbil alamin in an ka ce habibu masoyi amma an ka ce khalil badadai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce a ce mai habibu a a khalil domin khulla ta hi mahabba wattakhadha Allahu Ibrahima khalila yace inna Allah attakhadani khalilan kama attakhadha Ibrahima khalila malam yace wa kullu da'awan nubuwa dukkan kiran annabta mutum ya ce an yi masa wahayi shi annabin Allah ne ba da hu bayansa ba gabansa ba rike da kyau ba da hu bayansa ba gabansa ba domin akwai annabawa gabaninsa to faghayyun halaka ce dangagawa ne shi ne ya halaka wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma hawa ghayyun ne halaka ce wa hawan da son rai ne kenan ko ya zamanto mutumin jahili ne tana yawa wani lokacin mai taɓin hankali ne to gayyun ne cikin halaka yake hawan kuma mutum ne ya yi sani amma bai sun ya aiki da saninsa sai ya kauce ce shi annabi ne ya samu ke samun masu iddia'in su annabawa ne daga waliyi mutum ya tuma ya zan gausi da gausi ya tuma ya zan mala'iki da mala'iki ya tuma ya zan annabi da annabi ya tuma ya zan allah wala iyadu billahi yanzu har alloli ana samu nan cikin nijar kasan mu yanzu akwai wanda mutumin da ya zan Allah ba yanzu kwanakin baya kuma an tura jandarmomi sun yi gidan kaso da shi to Allah ya shiga hannun jandarma Allah gaba ɗai mun fahimci wannan a nan sai mun yi hattara akwai waɗanda suke iddia'in cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shi ne ƙarshen annabawa akwai su annabawa yin shi sai a nemo wani ƙaton ƙaddara a ce a yanzu annabin allah mun ji wannan da kyau to alƙur'ani ya ce ma kana muhammadun a ba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin asim haka ya karanta idan muka duba imamu nafi shi kuma da sauran sun karanta khatim sun yi mata'un kasra duk da yake shi nafi ya karanta cikin masu karantawa da kasra khatimin nabi'in sauran sun karanta khatimin nabi'in mun yi bayani kan kadriya ta annabiyu da annabiyu sai an ka ce to allah ya ce khataman nabi'in ci kuma kwan annabawa ko khatim daga khatama ya khatumu ismul fa'il khatim sai suka ce a'a khatam ne in an ka ce khatam ana nufin zobe suka ce ba ana nufin karshen annabawa ba ana nufin zoben annabawa kawace ta annabawa kinan yana yiwuwa a samu annabi bayansa a nan kaga sai mun yi taujihul qira'at qira'at da ta ce khatam da wata ce khatim khatim ta nufin ya cike kinan wannan qira'at ta khatim ita ke tafassar khatam ko kuma ɗauki khatam a don annabawa ne kuma waccan ta ce khatim shi ne cika makon annabawa magana ta rage ta ƙari mun fahimci wannan da kyau to iddi'a'in annabta ba yau aka fara ba tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna raye su musulmatul kafar sun yi iddi'a'in su ma annabawa ne sun kirkiro su gori na ƙarya wal adiyati dabha falmuriyati qadha falmughirati subha yace shi ma an yi wahayi irin wannan sura falfaridati farda wattahinati tahna walajinati ajna fallaqumati luqma walfaridati farda Allah ya rantsuwa da mata masu kebance gari su nike shi su aji shi wattahinati tahna Allah ya rantsuwa da mata masu kwaba gari na abinci fal'ajinati ajina Allah shi na rutsuwa da mata masu kwaba gari at-tahinati tahna Allah yana rutsuwa da mata masu da nika gari fal'ajinati ajina Allah yana rutsuwa da mata masu kwaba gari yazan abinci fallaqumati luqma Allah shi na rutsuwa da katta ko katti kuke cewa majiya karhi waɗanda suke jin yunwa yan aje musu kwano tuwo su kare shi fa'idar shedanci mutum dan adam ai son ya zamna bai jawo matsala mun ji wannan kuma Allah ya faɗa cewa waɗanda sun kai iddi'a'in an yi musu wahayi ba a yi musu wahayi ba su ne mafi zalunci daga cikin mutane wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah da haka wannan abu ba wani abu ne sabo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu mutum za su kai 70 wanda su iddi'a'in annabta a wata riwaya 70 da wani abu to duk su ci karo da juna ba da ya ce saba'in ɗin bai ce bakin saba'in ba kenan da an samu saba'in da wani karu ba matsala to kuma ba saba'in ɗin da yanka samu ba ko a zamanin musu a samu abin da ya fi saba'in to kuma yi ya sa faɗi wannan a ta rayuwa a zamanin shi saba'in za a samu ko ko yana nufin kalima ta saba'in suna da yawa domin a tsari na yaren larabci akwai lokacin da ake cewa saba'in amma ana nufin abu mai yawa kwarai istaghfir lahum أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم إن يأي سبعين تو إن يوتي سبعين با أي الله بدي غفتا مسلم كننا الكثرة أكيد فيه كو ما لن يتي وهو المبعوث إلى عامة الجن أن تروش زواغ دكا الجنة وكافة الورى دكا متاني الورى متاني al'anam mutane annas mutane amma suka ce in an ka ce alwara ko al'anam wani lokaci yana nufin masu rai don an ce annasu ya shafi waɗanda suke da rai da waɗanda ba su da rai akwai dai bambanci tsakanin waɗannan kalmomin ta fuskar loha sai ce bil haƙƙi in kana karatun alƙur'ani ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ko maganar wani malami ka rinka sanin muta'alliq da yace bil haƙƙi ba yana da alaka ne da alwara ba ba wato bilwara ba wa kafatil wara bil haqqi a'a wa huwa al mab'uth bil haqqi wal huda sai at taqdim wa ta'khir yana da cewa ke sawar mutane suna yin kuskure a wajen fahimtar littafi a wani lokaci an turo shi bil haqqi da gaskiya wal huda da shari'a huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi to nan sai kayi hattara arama mai hada alkur'ani waɗannan ayoyin suna da kamanceceniya da juna nan muke samun matsala musamman lokacin kiyamun lele arama sai yana wata sura ya shiga wata sura na farko sai ka gane ka'idodin harda akwai qawaidul hifz ba lokaci ne da zama kawo su ba amma kowane yanki kowane malamai kuma suna kokarin kawo su amma a nan muna da walau karihal kafirun muna da mi walau karihal mushrikun ya zaka bambanta su sai ka rike ƙa'idatu tartibil hijab ɗaya ne daga cikin manya-manyan ƙa'idodi guda uku mun san ana cewa a ba ta sa har zuwa ya to walau kari hal kafirun shine farko walau kari hal mushrikun shine na biyu kenan wannan ya zo ala hasbi ƙa'idatu tartibil hijab sai ka ce kam in ka ce kam kafin mimu kenan walau kari hal kafirun shine na farko walau kari hal mushrikun shine na biyu abu na biyu da tauba da soffi suna kama da juna a farko a ƙarshe kuma sai suratul fatih ta zo kaga yuriduna an yutfi nurullahi bi afwahihim cikin suratul tauba cikin suratul saff yuriduna li yutfi ba an ba sannan cikin suratul tauba wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu can kuma yuriduna li yutfi nurullahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi ko mutimmu nurahu walau kariha al-kafirun tauba walau kariha al-kafiruna saffi هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صف ولو كره المشركون سورة التوبة أما أتكن سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما ولو كره المشركون أتكن سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ولو كره المشركون تكن سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم mun gane wannan bayan wannan alhaƙa an turo shi da gaskiya walhuda da shirya to ai shirya ita ce gaskiya to nan an hankalta ma ma'anonin suna canzawa ta wata fuska ne domin gaskiya ce alhaƙo a sabit abinda yake tabbatacce gaskiya tabbatata ce ba ta canzawa alƙur'ani la ya tihil batil min bane da hula min khalfe wa bil haƙƙi an zallahu wa bil haƙƙi nazar huda kuma shirya ne domin za a shirya da mutane shi yasa aka bambanta duk abu guda ne amma an hankalta mata wata fuska ba kuskure ne aka samu ba kuma ba wai kalmomin ba su da amfani ba ne wabin nuri allah ya tubo shi da haske ba hasken candle ba ko hasken ampul hasken da ke haskaka zuciya ko da muna cikin duhu inda muna tare da alkur'ani cikin haske muke mutum ko yana rayuwa a new york inda yi bai tare da alkur'ani cikin duhu yake awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas kaman masu masalu fi dhulumati laysa bi kharijin minha wa dhiya'i da haske to biya ba wancan diya da kuma annuru shi annuru haske ne wanda bai tare da sinadari ad-diya'u haske ne wanda na tare da sinadari huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura wani sai duk dai ne ad-diya'u yafi mi yafi haske amma banda wannan akwai abu shi hasken wata bai dauke da sinadari shi ko hasken rana yana dauke da sinadari shi yasa an ka gamo gano system solar solar system ashe alkur'ani ya yi bayanin wannan haske ne wanda ya dauki da sinadari sai sa kira shi diya ko diya'an a wata kira'a mun fahimci wannan yace to wa annal qur'ana kalamullah kuma shi na daga cikin aqida ta ahli sunna alqur'ani maganar Allah ce wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah da lafazin alqur'ani da ma'ana alqur'ani daga wajen Allah suke ba a ce a'a ma'ana daga wajen Allah lafazi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yanzu turawa da makiya addini suna da suna ce a'a qur'ani hudu ne akwai qur'ani na Allah akwai qur'ani na lauhil mahfuz akwai qur'ani na jibril akwai qur'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ma'ana alqur'ani ce daga wajen Allah lafazin ba daga wajen Allah bane to irin waɗannan akwai aqidu munana musamman na mu'tazila suna iya ɗaukar wannan sai ka isa mutum turawa suna taimaka waɗannan aqidun dan a yada su a bata aƙida ingantatta ko da su waɗannan saura suna cikin fira wanda suke dangantuwa zuwa ga musulunci suka ce ma'anar ƙur'ani da aka ɗauko sai aka sata cikin zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sa cikin zuciyarsa shi kuma balarabe ne sai magana da larabci da baturan faransa ne da ƙur'ani da faransanci zai fito kaga kana nan zabai ana shirye din waɗannan shigohin baka karance su ba sai su ce kuma ai Allah ya ce kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika suka cikin zuciya kidan ma'ana ce amma sai su bar ayat da tace Allah ya ce inna alaina jam'ahu qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana ko su ce maka a ai kana iya sallah ma da kone yare kake so don Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mubin bilisanin arabin wa innahu lafi zumuril awwalin yana cikin littafin farko ke to kidan kaga idan ka zo ka karanta qur'ani da diyaran ka kai sallah yayi tun da shi na cikin zuburul awwalina su ko zuburul awwalina ba da larabci ba sai ya ce a ma'anar abin da qur'ani ya faɗa musaddiqan lima bai da yake nufi inna hadha la fi suhuf al-ula suhuf ibrahim wa musa sun ka ce fi hadha qur'ani la fi suhuf al-ula kidan ma qur'ani ma ana iya karanta shi da diyaran da ake so a a ma'anar abin da alqur'ani ya zo da ita suna dacewa da abin da ke cikin littafin wanda ba a canza kuma ayoyin da suka canza cikin at-taurat da injila mun fahimci wannan da kyau shubuhohi ne waɗanda a zamanin da yanzu ana yaɗa sai ga mutu ya zuwa cewa zai yi sallah da yaren shi Allah ya kyauta minhu bada'a daga Allah alƙur'ani ya taso kenan asalinsa daga wajen Allah ne bila kaifiyatin ƙaunar ba tare da sai mun san ta yaya ne har ya kawo gare mu ba amma ƙaunan maganar Allah ce shi yasa as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari sautin mai karatu sautin sani halitta ce amma magana maganar Allah ce duk in baka gane wannan ba za a bijiro maka da shubha Allah ya tsare wa anzalahu ala rasulihi wahya Allah ya saukar da alqur'ani ga manzo sallallahu alaihi wasallam wahyan ta fuskar wahayi وصدقه المؤمنون على ذلك حقا مؤمنين sun gaskata shi akan wannan gaskiya mun gaskata wannan wa aiqanu sun yi yaqini sun tabbatas annahu kalamullahi ta'ala maganar Allah ce madaukakin sarki bil haqiqati haqiqatan tabbas laysa bi makhluqin alqur'ani ba halitta bane ka kalamil bariya kaman magana ta bayi wannan fitina zamanin mu'tazila a daular abbasiyya ta samu asali wanda su imamu ahmad sun haɗu da wannan fitina ha aka kai shi gidan kasu aka yi ta dukan sa yana su ba wannan fitina imamu ahmad sauran malamai sai su zo su ce alkur'ani wannan ce wannan eh halitta ne sai su tafi sun yi abin da ake kira taqiyya suna nufin wannan takaddat da tawada da aka rubutu da ita halitta ce ba magana Allah ba imamu ahmad ya ce to in kuwa ce haka zai iya za a gane gaske mun tsaya shi yasa aka sanya mishi suna imamu ahlus sunna Allah Allah
ya sha wahala kwarai karshe an ce ya tattauna da su ta fuskoki daban-daban riwayoyi daga ciki shi shugaban mu'tazila wanda adda wannan akida shi yasa munanan malamai idan suka samu alaka da masu mulki da masu kuɗi za su cutar da addini lokacin da mu'tazila suka samu alaka da gwamnatin daular abbasiyya masala aka samu aka yi ta'atabtar da malaman ahlus sunna imamu ahmad da yazo zai tattauna da shi wata rana ya ce mishi shin cewa alqur'ani maganar Allah ne shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya san wannan ko bai san wannan ba kaga in yace bai sani ba ya tuhumci manzon Allah sallallahu alaihi da jahilci in yace ya sani to kuma bai bayyana ma mutane ba kenan ya tuhumce shi da ni da boye gaskiya shi kuma wa wa huwa alal ghaibi bi dhani ko bi dhani da wata qira'a ba abin tuhuma bane shine bi dhani bi dhani kuma ba mai ruwa bane yayi shuru kaga dole ce manzo Allah sallallahu ya sani to in ya sani da shi da sahabbansa me yasa ba su kira mutane zuwa ga wannan akida bai ishe ka ba ka tsaya inda annabi ya tsaya daga nan sai ya rikici waɗansu daga cikin malamai suke cewa wata rana an fito imamu ahmad daga gidan kasu sai ce musu yana tsakar sallah ta nafila sai ya zo zai karanta suratul ikhlas kulhuwallahu sai iske kulhuwallahu ta mutu sai ce magana kake yi ƙura'ani za a ce ya mutu ce ta mutu matak ce a ba ta mutuwa ya ce tuko duk abinda baya mutuwa ba halitta ba kun ga yadda ake biya tattauna da mutane da suke da mummunar akida Allah ya ce muke ya ce to faman sami'ahu duk wanda ya saurari alqur'ani faza'ama yarriya ya fada annahu kalamul bashar cewa alqur'ani maganar mutane ce fakar kafara ya kafirta don ya kareta Allah duk wanda ya kareta Allah kuma ya kafirta don shi Allah ce maganar sa ce kai kuka ce maganar mutane ce wa qad zammahu Allah Allah ya zargi wanda ya faɗi irin wannan yace alqur'ani maganar mutunce wa abahu Allah ya aibanta shi wa au'adahu Allah ya masa mummunan alƙawari ya masa alƙawarin azaba kenan shine malaman zauri suke kira narko Allah ya masa narko na azaba bisa qar da wata wuta da aka ce ma saqar bisa qara sai ka ce bisa qara in ma kada suka faɗi fatha da ai domin mamnu'un min as-sarf ba a ce bisa qari ma salakakum fi saqar haifu ƙala ta'ala Allah ce sa uslihi saƙar zan sashi saƙar suratul muddathir ayata 26 falamma au'ada Allah bi saqara lokacin da Allah alƙawarin wutar saqara liman qala gonda yace in hada illa qaulul bashar wannan ba kuma yace maganar mutane al muddathir ayata 25 alimna yace muka sani wa aiqanna muka yi yanke cewa annahu qaulu khaliqil bashar maganar wanda halicci mutane ce wala yushbihu qaulul bashar maganar mutane ba ta tamkar maganar Allah yadda zatin Allah ya bambanta da zatin halittunsa haka maganar sa ta bambanta da zatin da maganar halittu ko maganar mutane ta bambanta muryar mutane ta bambanta wa junansu ba balantana Allah subhanahu wataala wa man wasafa Allah duk wanda ya sifanta Allah bi ma'anan da wata ma'ana min ma'anil bashari na ma'anonin yan adam ya kamanta Allah kenan yake nufi faqad kafara hakika ya kafirta faman absara hada duk wanda ya hankalta ma wannan nan ba kalla ba kawai ake nufi da ido hankaltawa koda da zuciyarka ne faqad i'tabar i'tabar to ya dauki darasi fa'tabiru ya ulil absar wa an mithli qawli al-kuffari wanda ya hankalta ma maganar kafirai in zajar sai ya kame dan Allah ya musu narkon azaba wa alima annahu bi sifatihi laysa kal bashar zai san cewa Allah ba tamkar bayin sa yake ba mutane laysa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir war ru'yatu gani nan yana nufin ganin Allah a ga Allah haƙƙun tabbace yake amma ba ga kowa ba li ahlil jannati ga mutanen aljanna bi ghairi ihatatin ba za su kewaye Allah ba kana iya kaga abu gaban shi amma ba za ga bayan shi ba da hagu da damansa to ba za su iya kewaye sani da Allah ba wala yuhitu da bihi ilma wala kaifiya kuma musan yadda kaifiya abin zai faru sai an je tashin alkiyama kama da taka bihi kitabu rabbina kamar yadda littafin ubangiji ya faɗa wujuhun waɗansu fuskoki yau ma idin a wannan rana nadira suna cikin ni'ima dadadun ne ila rabbiha nadira suna kallo zuwa gaban su kenan nadiratun ila rabbiha sai a taqdim wa ta'khir dan aduna ma wadansu wadannan fuskokin su kadai za su ga ubangiji iyyaka na'budu ka kadai muke bauta ma ai na'budu ka ne al-aya ayata 20 min ayata 22 zuwa ayata 23 cikin suratul qiyamah kenan al-qiyamah wa tafsiruhu tafsirin wannan alama aradahu Allah ta'ala abinda Allah ya so wa alimahu kuma yadda Allah ya san abin wa kullu ma jaa fi dalika duk abin da zo ta fuskar wannan na ganin Allah min alhadith sahih hadisi ingantacce ba dukkan hadisi ba sai wanda ya inganta an rasul sallallahu alaihi wasallam daga manzo sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama qala kamar yadda manzo ya faɗa duk ayoyin sifofi da na kaza da na kaza wanda musan kafiye su ba sai mun wayar da su su zuwa ga Allah wa ma'anahu ma'anarsa alama ara da kamar yadda Allah ya so ba musan kafiya ba la nadkhulu fi zalika ba za mu shiga cikin wannan ba muta'awwilina muna so su tawili bi ara'ina da ra'ayinmu domin muna son mu nuna kamar abinda Allah ya faɗa mu ce ba haka dan bane kenan kamar mun fi Allah sanin yadda abu yake a antum a'lamu abillah wala mutawahhimina ba za mu je muna ta yin tuntuni ba da zato bi ahwa ina da sanar mu ce kai yalla kaza ne yalla kaza ne tunda Allah ya fi ka sani shi ya baka labari kawai ka gaskata sanin kai fiye tunda bai ga ba kun ka tsaya inda aka tsayar da kai fa indahu malam yace yadda sha'ani yake ma salima fi dinihi ba wanda ya kubata da addinin sa illa man sallama lillahi azza wa jalla sai wanda ya mika ma Allah azza wanda yake yabuwa ya wajen la ya ɗaukaka warrasi kuna fil ilmi ya ƙuluna amin na bihi kullum min inda rabbina don an kai inda ilimin ka sai ka tsaya don ka ce allahu alamu kakka sa kanka rigima waradda kuma yamma yadda ilma mashtabaha ilimin abin da ya zama to shubha ya rikita gare shi ila alimihi zuwa ga masanin shi ko al'amari in aka kawo shi in baka sani ba in kabba wanda ya sani ka huta balantana Allah ya bada labari ko manzo sallallahu alaihi wasallam baka gane baka ce a kai sai ka je ka nemo yadda abin yake waye saka waye tura ka akwai gaibi ba musan gaibi ba sifa ta farko ta masu shiga aljanna da Allah faɗe su ce allazina yu'minuna bil gaibi abinda ba mu gani ba mu gaskata shikenan amma ka tsaya rigima ka koma dole sai ka gane kuma ba a ce abinda zaka gane ba ne kaga ka dauko aiki to wannan ke ƙadiyya ta ru'uya malamai sun tattauna kanta a gurguje shi ne cewa ahalis sunna sun yadda da cewa ana ganin allah a ranar tashin alkiyama 'yan aljanna kafirai ba za su ga allah ba don allah ce kalla innahum a rabbihim yau idin la mahjubu tunda su an ce mahjubu na toki nan mummin ne ba haka ba haka imamu shafi'i ya yi istinbati rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al musulmi amma akwai yan shi'a da mu'tazila da yan qur'aniyun suna cewa ba a ganin Allah tunda Allah ya ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latif al-khabir suka ce ba a ganin Allah sai malamai suka ce a'a ganin Allah a duniya ja'izun shar'an wa aqlan lakin ja'izun aqlan mani'un shar'a a ce ana ganin Allah a hankalci a duniya hankali na iya daukar wannan amma shari'a ta hana shi wa ru'yatullahi ta'ala fil akhirah ja'izu ja'izatun shar'an wa aqla ta halatta me yasa ba a ganin Allah a duniya dan annabi Musa ya nemi ganin Allah bai ga Allah ba a cewa kuma annabi Musa a hankalci ya jahilci cewa wannan abin ya halatta a hankalci ya halatta don da bai halatta ba da ba zai roƙa ba kuma da Allah zai ce mai ka roƙi abin da shari'a ba ta da shi ba amma sai Allah nuna mai ba zai yi ba ne a shar'anci amma ba da baka misali ko ba haka ba walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani to nan sai suka ce lan tarani har abada ba gaskiya bane ita lan ba ta da rufin har abada ba sai in abada din ta zo mai ce lan tarani abada ba kuma ko da abadan ta zo sai in ba a samu nassin da nuna ba har abadan ba ne ga akwai lokacin da abadan za ta zo tare da lan masu tsiru taurin kai in abada ta zo a yi shi kenan ko abadan a akwai inda su ya zo yana nuna ba har abada ba ne ga magana ina ganin dole sai an kada da laiko to da ƙur'ani za mu yi bayani ba wai sai mun ka hadisi ba kaɗan ƙur'ani ya ce ba mu yadda ba almuhimu dai Allah ya ce walakin unzuru ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin maryam tace falan ukallima alyawma insiya da lan tara dafin har abada to dan me tace alyawma mun ji wannan to mu aje wannan Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul baqara yake cewa bani isra'il qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin wa lan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim a cikin jumu'a kuma wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim lan tafi karfin ma'ana bisa ga la amma wajen har da sai ka rike baqara lan jumu'a da sannan can sun yi iddi'a'in waliyantaka shi ko can sun ce ba mu shiga aljanna sai sai an kawo nan da tafi karfi an ce ba za su taɓa gudun mutuwa ba ha abada alhali ko kafirai a ranar tashin alkiyama allah ce wa ya ƙulul kafin ya halaita ni kun tutura ba ya yi gudun mutuwa wa na dau ya maliku ya kudu alina rabu suna gudun mutuwa ashe tabbas abadan koda ta zo tare da lam in akwai nasi wani lokacin ba tare da har abada kadiba cikin tafsiri na abdul qadir shaibatul hamd a cikin suratul baqara ka wannan bayani mun ji wannan da kyau shi yasa ƴan uwa na dalibai mu tashi kan waye ma duniyar yau idan aka gurbata muna akida an kare da mu za a kare da matasan mu shi yasa komai zaka kawo aya da hadisi ka a zarge ka cewa ka kawo magana wani malami a'a akwai nassi sai a kawo shi wanda ni kuma da nassin abba kai da kuma shi ke nan babu wani abin da ba sai mu barka to da Allah ya ce la tudrikul absar bi yake nufi sai su ce ai akwai asar na ibnu abbas ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah lokacin da an kai isra'i da mi'raj da shi Allah ya ce laqad ra'a min ayati rabbil kubra ayatun kuma sunni Allah din wasu ya ce ya gane shi da zuciyar shi da zuciya kinan ba da ido ba ko kowai wasu ido aga manzo sallallahu alaihi wasallam tsakiyar kanshi da su ne ga Allah daga ina ka samu wani to in an ce ya gani da zuciya ba wanda muke magana ya ga ayoyin Allah da zuciyar shi shikenan me matsala amma Allah da aka tambaye shi shi manzo sallallahu alaihi wasallam ce nurun annara ko ba yana nufin Allah haske bane haske ne shamakin shi dan ya ce hijabuhun nur ko hijabuhun na a wata riwaya haske ne ko kuma haske ne mai zafi irin na wuta ba kusa da aka samu hadithi na sahih muslim shi kenan magana ta kare to la tudrikuhul absar akwai bambanci tsakanin al-idraku da ar-ru'ya al-idraku shine ka sirshiki abu ka gane shi ciki da bai ar-ru'ya shine ka ga abu yana yi ga abu daga nesa amma ba ka iya tantance shi ba cikin duhu sai ka tsankai abu shin mutum ne kuku wata dabba ce ra'aitahu lakin lam tudriku to da yace la tudriku al absar bai ce la tarahu al absar ba shi yasa ba cewa ila rabbi hasa suka ce ila ni'ima ake nufi jam'i ne na al'a wato mufrad ne na al'ala wai ila rabbiha nazira za su yi kallon ni'ima ubangijinsu wannan hayaniya ce kaje da suke fasara ayo الرؤيا دبل الإدراك دبل شيخ الشيخ بن باز رحمة الله عليه ورحمه الله جميع المسلمين yake cewa in kana son ka gane bambanci tsakanin wannan Allah ce falamma tara aljam'an qala ashabu musa inna lamudraku lokacin da jama'a biyu suka ga juna sai mutanen annabi musa suka ce inna lamudraku za a rishke mu kaga busu busu gani daban da shika daban ta haka yana da kyau mu tashi mu fahimci nassi domin wani lokacin nassin da zaka kafa hujja da shi wani sai shi kwana da shi dan shi an koya mai falsafa da su da yan mu'tazila da ilmul kalam da ilmul jadl da shubuhat sai ya kama shubha kana ganin kai aqida ahli sunna kace amma baka iya kare kanka kai imani da abin amma koya zaka kare shi yace wala tathbutu qadamul islam diga daga mutum ba su tabbata ba a cikin musulunci illa ala zahri taslim sai ka miƙa wuya walist islami ka ba da kai famar rama ilma ma hufira ilmi duk wanda rama rama ya runu ba rama ba ne rama shi ne ƙasa da kullu shai in ya jiri alama yi rama rama ya runu duk wanda ya nufaci ilma ya san ma hufira anhu abinda aka hana shi hazara ba da zaɗin ba ne da za'un ne abinda aka hana ka na fata afinci shi ne hazara wa maka na aƙa'u rabbika mahzura to duk wanda da bi ilimin abinda aka hana shi sani walam ya kada bai wadatu ba bai gamsu ba bin taslimi ya muyi kawuya fahimuhu kenan walam ya kada fahimuhu bin taslimi fahimtar shi ba ta yadda ba fahimuhu shi ne alfa'in ya miƙa wuya to hajabahu maramuhu an khalisun tauhid bari mai fassara ta malaman tsoro ko malaman zaune su a takdim wata akhir suke yi sai su sa fa'ili gaba saboda yaren hausa fa'ili yake sa gaba amma shi larabci in kagana maka sa fa'ili in kagana maka sa fi'ilin duk ɗai ja'a muhammad muhammadun ja'a amma da hausa duka ce muhammad ya zo ba a cewa ya zo muhammad da kaya ka an san ba hausa kai ba ko ba ka da bari sai su ce maramuhu abinda ya nufata hajabahu zai kange shi an khalisu tauhid daga tataccen tauhidi wa safil ma'rifa da tataccen sani al-ma'rifa safiya ne sai an kai wato at-taqdim wa at-ta'khir wa sahihil imani kuma ya kange shi daga ingantaccen imani fayatadhabdhabu sai ya ta kai da kawo an gane ko ya dibauce bainar kufri wal imani gashi yana tsakanin kafirci da imani saboda yake tsaya inda aka ce ya tsaya muzabzabi da bainar zalika la ilaha illa wala ilaha illa wa tasdiq wa takdhib ya tsaya tsakanin gaskatawa da karetawa sai ya so ya gaskata kuma wani lokacin sai ya kuma ba haka bane wal iqrar wal inkar ya tsaya tsakanin tabbatarwa da musulmi yaso ya yarda kuma ya kiyarda muwaswisan yana mai waswasi ta'ihan wanda ya dimauce shine ta'ih ta hayatihu ya dimauta qala fa innaha muharramatun alaihim fil ardi wa qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardi shine ta hayatihu ismul fa'il shakkan sai zan mai mai shakka la mu'minan musaddiqan shi bai zaman to mu'mini mai gaskatawa 100 bisa 100 wala jahidan mukaddiban kuma bai karyata ba bai yi musu ba kuma ya karyata kaga ya ba kan shi wahala ka bi Allah kawai ka huta wala yasihu al-iman imani ba zai inganta ba bin ru'yati da ganin Allah li ahli daris salami ga mutanen gidan tsira ita ce aljanna liman i'tabaraha minhum ga wanda ya hankalta ma ganin Allah ya yarda da haka bi wahmin kinan da wahmin ka tsaya kana wani dogon tunani kana shakka au ta'awwalaha ko ko yayi tawilin wannan bai fahimin da wata wani fahimta shi domin in ka ce ka yi tawili ba a ganin Allah to kuma ina ban cin ganin Allah ran tashi alkiyama tun da ka ce ba a gani ka kade ta Allah kenan id kana ta'wilur ru'yati malin yace saboda tawilin ganin Allah wa ta'wilu kullu ma'ana da tawilin kowace ma'ana yudafu ila rububiyyati wanda ake danganta shi zuwa ga rububiyya ta Allah al-khaliqu al-maliku al-mudabbir bitarkin ta'wili sai an bar ta'wili ake samu shi walzumit taslimi sai ka lazimci miƙa wuya sannan kake samun wannan imani na wato ka imaninka ya inganta na cewa ana ganin Allah wa alaihi dinul musulmi na addinin musulunci aka haka yi gini ko addinin musulmai haka yake wa mallam ya tawakkan nafiya duk wanda ya tawakka daga tawakka ne shine ya sanya kariya alwiqaya bai sanya kariya ba na annafi ya korewa wata shibiha da kamanceceniya zalla zai yi talallabiya in an ce zalla da zalun ya kaskanta in an ce zalla da zalun ya yi talallabiya in an ce zalla da zalun ya tabbata ko ya wayi gari fa zaltun tafakkahu shi ko zalla ya kaskanta zalla ya yi talallabiya hariri ya ce fakam min murshidin ضل ومن ذي عزة زل وكم من عالم وكم من عالم زل yace fa kan min murshidin dal so da yawa za a samu mai shirya shi ba ya bace lamari ya bace wa min zi izzatin zal so da yawa za ka samu mai daukaka ya kaskanta wa kan min alamin zal za a samu da yawa malami ai zalla yayi talallabiya ya ce wa kalar khatubu kattam sai ce to musiba ta gaba duniya kai kowa shirye shi abin da ya gada ba can dai haya haɗu gaba Allah ya tare istighfari to nan abin da yake nufi annafi wa tashbih Allah ya ce laysa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir laysa ka mithlihi shay nafyun ne an kore komai bai kama da ubangiji wa huwa as-sami'ul basir an tabbatar ma abinda Allah tabbatar maka ba kuma aka manta shi da bai in kan yi haka ka tsira ba wani wani kakkin kuma kai da kanka Allah ne fara ya ce to walam yusuf a tanziha kuma ba zai samu dacewa ba yusuf daga asaba ne ba zai samu dacewa ba na wato na at-tanzih ya tsarkake Allah fa inna rabbana domin ubangijin mujalla wanda yake ya daukaka wa ala kuma ya daukaka mausufun bi sifatil wahdaniyya ana sifanta shi da sifofi na kadaici man'utun binu'util fardaniya shi ma dai ana sifanta shi ne yare da larabci yana da wato fadin ma'ana na fardiyya daga alfardu ne kadaita laysa fi ma'anahu ahadun min albariya irin waɗannan ma'anoni ba wanda yake samun su a cikin halitta sannan ya ce wa ta'ala Allah ya ɗaukaka anil hududi daga iyakoki walghayati da su ma iyakoki jam'i na alghaya shi ko alhudud jam'i na alhaddu wal arkan da rukunai gabbai kenan ko rukunai jiki kenan wal a'dha da gabbai wal adawat da adawat yau an ce adawat kayan aiki ko kuma abinda da kike kake aiki hannu ada ne min adatil amal yace to la tahwihi aljihatu sit nahiyoyi yankuna guda shidda alƙibloli guda shidda ɓangarori guda shidda ba sa iya ɗaukar Allah tahwihi kenan su ƙumshi su ko Allah ya shige su ina suke guda shidda gabas yamma kudu arewa sama ƙasa ya ce ka sa'il mubtada'at kama abubuwan da an ka ƙaga halittu ke to nan shekhul bin basu rahmatullahi alai ya yi ta'aliki akan wannan magana da malin ya kawo idan ka samu ta'aliki na shi wajen ta'ala ɗin nan ya kawo magana wannan kuskure ne mu a aƙida ta ahalus sunna malami idan ya yi magana idan muka ga akwai kuskure ko da yana aka aƙidu suna sai mu ce wannan kuskure ne wannan shi ne adalci shi ne bambancinmu da waɗansu shi wani duk abin da malami shi faɗa gaskiya ne kuma ba a tambayi shi ko haramun ne ce aje aikata sai a ce daidai ne ya sa abin da sa aka aikata haka a mu a suna a mun yarda da malamai suna da kima suna da daraja kuma wani malamin Allah ba shi daraja shi wanda kai ba za ka same ta ba amma dai kuma in yayi kuskure kuskure ne yayi kuskuren shi ba shi ke nuna mun kagare shi ilimi kuma mun fi shi za mu yi masa a matsayin shi dan adam mu yi masa roƙon Allah Allah ya gafarta masa to wanga tauhidi a ce Allah bai da hudud bai da gaya saboda ba a cewa ga wani wuri wanda ya ɗauki ubangiji sannan wal arkan wal adha a ce Allah bai da gabbai to ai Allah ya faɗi cewa yana da gabbai wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram don yan balaga su ce Allah ake nufi gaba ɗaya ba fuskar Allah ba saboda su kore Allah yana da fuska a Allah yana da fuska amma Allah ba irin gwada mu sai da fuskar shi take ba ba mu ƙaryata shi amma za mu tabbatar da yana da fuska shi yaya take shi sai da take mun ji wannan in kuma an ka ce Allah bai da jiha bai sama bai ƙasa babu shi kudu babu shi arewa babu shi dama babu shi hagu to ya zama babu kenan kamar yadda ko cikin kawa'idi irin abin da za ka ji ya ce maka la juz'un wala kullu wala ba'd Allah bai da sashe bai wala babu wai an ce ba kullun babu duka gaba ɗaya kenan babu Allah saboda wani lokacin mutum yana da kyakkyawan niyya amma saboda yana kutsa ma abin da ya fi karfin saninsa sai a kacin kuskure shi akida ce ke so ya tabbatar to yace wala kullu babu Allah duka gaba ɗaya shi ba haka yake nufin babu Allah don wannan kafirci ne amma saboda kokarin kyakkyawan niyya shi ya kai ga akida ingantatta sai afka cikin matsala shi ba wannan mai akida ta hauka kan ya ce jihatu sit duka gaba ɗaya to in babu shi sama babu shi ƙasa babu shi dama babu shi hagu babu shi kudu babu shi arewa to ina ki a'a a akida ta ahli sunna wal jama'a Allah yana da al'uluwul mutlaq huwa fauka arshihi wa fauka halkihi ya ce in mun ce yana sama kuma wani nufin yana cikin sama ba don munan sai a ce makaji al-mushabbi hawai sun ce a amintun mun fi sama ku yi da yana cikin sama ba na nufin Allah yana cikin sama ake nufi ba fi nan tufido ala kamar da fir'auna ce wala usalli bannakum fi juzu'in nakhli ay ala juzu'in nakhli kamar da da yawan malamai su tafi akan wannan ba duka ba domin me yake sun inuwa ba wasai a kursiyu hussamawat kursiyu na Allah ya yalwaci sammai da ƙasai to shi kuma kursiyun idan an ɗauke shi an jefa cikin al'arshi kamar mi kamar an jefa zobe ne cikin mi cikin sahara to kenan shi kuma al'arshin yana saman kursiyu kafin kursiyu kuma akwai almamu wa kana arshuhu alalma to in ya zamanto kursiyun ya fi sammai balantana ruwan da al'arshin yake saman su balantana shi al'arshin da ya fi kursiyu girma wanda an jefa shi kuma an jefa shi cikin sahara to mai za a ce Allah yana ciki ana nufin jihatul ulu ala alasama sai dai ilimin Allah yana tare da komai kudura Allah tana tare da komai amma shi Allah ba a ce shi cikin komai dan an ka ce haka nan karshe za a dawo Allah yana kowane wuri kuma komi ma ya dan Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da inda kuke ba ana nufin zatin Allah domin da ana nufin zatin Allah yanzu ko mu dan adam yace maka ina tare da kai duk inda kake ba yana nufin ya yana tare da kai duk inda kake a yana nufin duk abin da zai faru da kai ko wani abu yana da labarin ka shi da yake nufi in in muka ce nasiru fil layli wal qamaru ma'ana muna tafiya cikin dare wata yana tare da mu ana nufin ya sabko ne daga sama muna tafiya tare shin na hada ka karanta littafin alkawa'idul mufla fi sifatin lahi wa asma'ihul husna da shekh ibn uthaymin littafi ne mai muhimmanci mun ji wannan ko ta yace to wal mi'raju haqqun mi'raji gaskiya ne yan qur'aniyun sun ka ce a isra'i dai gaskiya ne subhanallazi asra bi abdihi amma mi'raji ba gaskiya bane wasu ka ce a'a an yi isra'i da mi'raji ne da ruhin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba da jikinsa ba wasu ka ce cikin bacci ne a ya ce subhanallazi asra bi abdihi al-abdu ibaratun an jismin wa ruhin bai ce bi ruhihi ba bai ce bi jasadihi ba yace wa araja bi shakhsihi an gane ko ya yi mi'iraji ma'ana ya je sama bi shaksihi da jikinsa fil yaqazati ba cikin mafalki ba a falke ila sama zuwa ga sama thumma ila haythu sha Allah min al-ula har inda Allah ya so suka je sama ta bakwai an kai inda Jibril ya ce to ni bakin nan tsaya wa akramahu Allah bima sha'a Allah ya girmama shi da abin da yake so wa auha ilaihi ma auha Allah ya mishi wahayin abin da ya masa wahayi nan ma auha al-ijmal ne ba akwai imini ne aka masa wahayi ba saboda girman abin kuma saboda ijmal ba dole bane sai ka san tafsir fa ghashaha ma ghasha fa ghashiyahum min al-yam ma ghashiyahum ina ina kiyaye shi Allah ya ce ma ka zabar fu'adu mara zuciya ba ta karyata abinda ta gani ba ashe ba da ido ya bari wasu abubuwan da zuciyar su ne gani annajin ayata sha ɗaya fa sallallahu alaihi wasallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fil akhirati wal ula a lahira da mi da duniya lahira da duniya ya kamata a ce fil ula wal akhiratu sai duniya ta zo sanar lahira ta fito kuma ka ne wannan to kuma Allah ce wa inna lana lal akhirata wal ula kaka ce malam yayi kuskure al wawu la tufidu at tartib wal ladina yabituna li rabbihim kaga suna kwana dare suna sujada suna mi to a sallah dai ta masu hankali sujada ake fara ta ba ko tsayuwa sujadan wa qiyaman ai qiyaman ne wa sujada ka fahimci abu da kyau saboda ɗalibai ilimi da mun ga abu mu fahimce shi ba sai musa tsamanin kawai an yi kuskure in bincika a tattauna kakkaje sai an zo an fara tattaunawa gaban mutane sai ka gane kai kayi kuskure kuma wallahi ba ka yadda dan shidanci ma zai yi gaban mutane ka yadda da kayi kuskure kakka yadda rike ita ta wili ce an yi sabani yuhtalifa fi wal hawdu alladhi akramahu Allah ta'ala bihi kuma yana daga cikin akida ta ahlus sunna a yadda da korama ko tafki wanda Allah ya girmama manzo da wannan tafkin ghiyasan li ummatihi taimako ne ga al'ummarsa haƙƙun kuma gaskiya ne ayoyi da hadisai sun tabbatar da wannan inna a'tayna kal kautsar mu da muka baka al kautsar malamai suka ce alkawthar alkhairul kathirin jiwadan su alkhairi mai yawa wasu suka ce alkawthar wadda ta korama ce to dama dai ko an ce alkhairin mai yawa shi koramar tan daga cikin alkhairin mai yawa ba rigima za a yi ba mun fahimci wannan to wannan koramar ya ce duk wanda ya sha la ya zma'u ba a daho abada ka ƙari ƙashirwa allah su haru ta'ala ya samu samu wannan korama mu sha mu huta a nan sai mun fahimci wani abu to ya yi aljanna an ce kuma akwai ruwa to kuma an ce in ka sha wannan ƙwarin ba ka sake yi in ka sha sai ka shiga aljanna ba ka yi kishirwa ba ita ko aljanna ba a kishirwa cikinta shi ke lallaya zama ba da huwa ba da mustamir ne mun ji wannan aiki na na biyu wannan haudukin akwai hadisan da suke tattaunawa kan shi da irin ƙoƙo-ƙoƙo da ke kusan shi su waɗanda ake basuwa da irin sifarsu da wani abu ba lokacin da mu tattauna kan wannan bari amma abinda za mu ce a nan yan shi'a sai su ɗauko wani hadisi cikin sahihi muslim da masu wani hadisai inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan ƙoramar in ya zo yana ba mutane layuzadanna rijalun alhauki za a kare a wata riwaya ma shine zai kare su ba matsala sai an kare su ne shi kuma sai ya kare tun da an bayyana su sai suka ce to za a ce masa habbai la tadri ma za a hadathu ba'dak baka san abin da sun ka aikata bayan ka ba kuma cikin sahihi muslim ba kuma ko cikin sahihi bukhari akwai irin wannan hadisi sai dai lafuzan suna bambanta sai ce to kajiya sahabban shi ne zai ce suhuqan suhuqan kaga sai kai tsayi a dauko sahihi muslim a duba a baka kai tsayi ba yadda za kai saboda kai baka shirya ma irin wannan ba shi yasa mai masu shubuhuyi kan ku tattauna da su buksan shubuhinsu ba hadisi ne kuma cikin sahih musulmi ke la tadri ma za a haka su ba da za a gaya mishi to ya amsa take a gurguje saboda lokaci ya matso shi ne cewa sai da ya ce yi ba a fi ummati yau malkiyamata gurran muhajjali na min athari hudu sai sun ka tambaye shi kaifa ta'arifu mallam ya ce ba'adu min ummatika ya za ka san wanda ya zo baya ashe yana magana ne a kan al'ummar shi da za ta zo bayan shi ya ce to ga alamarsu ashe can akwai alama wadda zai gane su kuma suna bishi salati kuma dukkan ana arzikin wannan salatin ta nan zai san su ba sahabbai ake zance ba to da haka zaka bada amsa in ba haka sai ki ba sabon nan duk sun kafirta sauran mutum uku ne bus kafirta ba ko shidda wata riwaya ta ce bakwai ita mai bakwai ɗin ce ta ɗan ƙara adadi mai yawa Allah ya taimake mu ɗan uwa musulmi lokaci ya rinsa za mu dakata a nan insha Allah ta'ala in an jima bayan 'yan mintuttuka kaɗan za mu dawo sai mu ƙara awa ɗaya awa ɗaya mu samu minti goma ko sha biyar ne don muna san dai a dai ce sha biyar ko? to a ɗauki minti goma nan da minti goma mu dawo minti goma zai wajen